من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بحديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا 28 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da bakwai ga watan hudu miladiya 2024 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna tawassuli da sunayen shi da sifofinsa wanda idan an roƙe shi da su yana amsawa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala yanda ya mana wato tsawon kwana muka kawo har zuwa yau 28 ga watan Ramadan wanda kamar yau ne muke cewa za a fara kuma gashi yanzu Ramadan ya zo yana mana ban kwana har ya kai bayan gari ma sai dai fatan da muke yi kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda suka dace a cikin wannan wata ya karba mana yan abubuwan da muka gabatar da tsarkin sunayensa idan muna daga cikin wanda Allah zai samu ƙara ganin Ramadan din muna fata Allah ya samu yi wanda ya fi wannan idan kuma ba ma ciki musa Allah ya sa wannan shine mafifici da muka aikata kuma Allah ya karbe shi dan tsarkin sunayensa ba dan halin mu ba muna da cikin wannan sura har yanzu kamar yadda kuka sani suratul ghafir wanda asalin abin da aka faro an yi magana cewa ya kamata a yi tafiya cikin ƙasa saboda a ga yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya aikata ma waɗanda suke gabaninmu har muka zo muna magana aka fara kisan fir'auna aka yi magana akan majalisarsa da kuma yadda mu'minu ali fir'auna yake jawo hankalin majalisan wato mai zartarwa ta gwamnati cewa matakan da suka ce za su ɗauka game da annabi musa fa ba matakai ba ne wanda za su je daɗi domin wasu sun ɗauki irin waɗannan matakan kuma ba su gama lafiya ba to jiya mun ji abin da ya kira su ya gaya masu amma kuma yau za mu ji abin da shi kuma wato fir'auna zai ba da amsa akan maganganun da aka yi na jiya bayan an gama mai magana to za mu ji ansan da ya tun da dama ya gaya masu yana cewa shi fa ba abin da ya ga ya kamata a yi sai abin da ya zartar shine ya kashe annabi musa alaihi salatu wassalam to za mu ɗora daga nan bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال فرعون يا آمان بن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى
idan ba manta ba jiya da aka yi magana bayan ana magana kafin shi mu'min ali fir'auna ya fara magana mun yi wata magana mai gayatu ahammiya ko kuma mu ce a cikin wato wato a cikin hidayatul ayat da aka gama karatu bayan an yi maganan ayoyi sai aka faɗi namba ta ɗaya ya ce kowatul iman ta fujuru kalbul mu'min bi anwa'in min al-ma'rifati wal hikmati fi qawlihi idha qala yace idan aka ce karfin imani ya shiga zuciyar mutum to wannan yakan bullo mai da maganganu na hikima na game da maganar sanin Allah tabaraka wa ta'ala sai kaga yana faɗin maganganu malam suna tafiya akan daidai akan basira mun yi wannan maganar jiya a cikin fawaidul kalima wato hidayatul ayat cewa idan karfin mutum imanin sai kai karfi za ku je na yin maganganu waɗanda kai ka ce maganganu ne da za a rubuta su da ruwan gwalagwalai kunga wannan mumin ali fir'auna ya fara maganganu yanzu an jira an tsaya fir'auna ya ba da amsa to bayan mun ji na fir'aunan kuma za mu ƙara jin nashi alaman ku gane wannan maganan da muka faɗi jiya na cewa mumini idan allah ya buɗe masa kawai imani za a ba shi kalmomin da zai riƙa magana da su za ku ji kaman wahayi ake masa da yake wannan magana na mumin ali fir'auna kuma wannan shi nuna lokacin kun ga lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Bilal lokacin da ake kama shi a gasa shi a danne shi akan dutse a rana da abun nan din su ai da aka zo aka nan aka tambaye shi bayan nan wai yaya aka yi duk wannan abu da ake masa na wahala yake daurewa sai ya ce mazashtu ai halawatul iman bi mararatil kufri yace na gauraya dadin imani ne da dacin kafirci sai ya ji daɗin imani wato ya ɓatan mashi da ɗacin kafircin nan gaba ɗaya saboda haka shi yasa baya jin wannan abin duk wahalan da ake mai ɗinnan iya tuna da gardin imaninsa to daɗin imanin nan yana danne masa wannan azaban da ake ji kuɗi ba dai yawan mutum a ce a gasa shi a wuta ko ko a ɗauki dutse malam dutsen nan shi kanshi yana saɓule ma mutum jiki sannan a tuɓe mai riga a tara kati su danne shi akan dutsen nan kuma a ɗauko wani dutsen ko kuma a danne shi a ƙasa zafin rana ɗauko wani dutsen da sai an taru za a ɗauko shi ga zafin dutsen sannan kuma ga nauyin dutsen a haɗa a danne shi kuma bai damu ba saboda me saboda ya gauraya daɗin imanin nan da ɗacin kafirci sai daɗin imanin irin jayi ɗacin kafirci idza kanatun nufusu kibaran ta'ibat fil muradi hal ajsamu kace idan rayuka suka zama masu daraja masu mutunci to saboda haka sai ga mutane sai su ta wahala akan manufan wannan ran su kasa tare ta in ta bi ta nan su yi kokarin tare ta ba za ta taru ba in ta bi ta nan su yi kokarin tare ta ba za su taru ba shi yasa kullum kuke ganin ake addu'a ana cewa Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata 'ala ar-rushdi wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka shukra ni'matika wa husna ibadatika واسالك قلبا سليما ولسانا صادقا واسالك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب addu'an nan ya jama'a ku daina wasa da ita wanda Allah ya sa zai rike ya rike wanda Allah ya sa zai dauka ya dauka tana da gayatu ahammiya ita ce abin da zai rika ɗebe ma kewa ka samu ka Allah ya taimake ka ka bi hanyar daidai ka rayu akan daidai ka mutu akan daidai ka zama cikin wanda suka yi daidai a taka tada ka tare da masu daidai sannan ka shiga aljanna tare da masu daidai da izinin Allah tabaraka wataala tunda kuka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kira wanda yake so ya gaya masa ya ce lokacin da duniya ta kai mutane abin da ke gabansu shine me za su samu na duniyan nan me za su samu na kuɗi me za su samu na wani abu zinariya ko azurfa ita ce kuɗin da ya fi kowane kuɗi da yanzu ya ce to kai in ka ga haka nan ga maganin abin da za ka riƙe nan wannan shi ne ya fi ma komi ka riƙe shi koya za a yi ka riƙe wannan adda kuma ya gaya mana saboda in ba da wannan ba ba ka samu sabatin nan da istikama ba ba abin da za ka yi daidai sannan zuciya kuma ba salima ba wadda take gurɓace da shirme ba yadda za ta yi daidai in an kwana jan ka a daidai ba za ka bi ba sannan harshe marar gaskiya wanda koyaushe bai san menene daidai ba baya tunanin daidai to ba yadda za a alkhairi ya samu a waɗannan waɗannan abubuwan nan saboda haka lokacin da rai ya zama haka nan ya tsamu da waɗannan abubuwan to za ka gani shi yasa wancan ce idan kanatin nufusu kibaran idan rayuka suka zama manya-manya ne masu daraja ne ta'ibat fil muradi hal ajsamu sai ga an rasa yadda za a yi da kai ka ji ana ta rasa yadda za a yi da mutum ila ka duba ka bincika ka ga menene abin da yake wata alaka shi yake da ita da Allah tabaraka wa ta'ala da haka wannan mutum ya yi bayanan samumin ali fir'auna amma jiya mun yi magana ne akan fir'auna zai raddi kuma wannan yake nuna mana fa fir'auna yana da tunani amma fa irin nashi ku kaddara ya yi magana yana cewa yana ganin annabi musa ba gaskiya yake ba ko abin da yake zuwa da shi ƙarya ne kuna gane magana sai mumin ali fir'auna ya ce ku kashe dinku in ƙarya yake yi ƙarye shi za ta zo kai shi idan kuma da gaske yake yi fa abin da yake faɗin nan to abin da yake muku alƙawarin nan fa na azaba fa zai same ku kamar yadda ya samu waɗanta a kaga an sa ma fir'auna shakka kenan ko ba za shi yasa ake cewa in baka iya sa mutum ya yarda da kai sa mai shubuha fir'auna sai yayi tunani ya ce to yanzu in ya faɗa ma annabi Musa kai tsaye in gaske yake fa kaga wancan abin zai faru ko to amma tunda haka ne bari ya tantance bari ya yi wani attempt na wani abu in annabi musa da gaske yake yi to zai gano wani abun da bai kamata ya fada ma annabi musa kai tsaye ba idan ko ba da gaske yake ba to zai samu iko akan wata hanya amma fa sai ya gwada wani abu kuma babba saboda haka bari yanzu ya samu ma ya je saman da aka ce inda ake cewa an bashi sakon bari ya je can ya gani da gaske ne kaga in ya samu wani abu wanda zai nuna mai ya samu iko da saman nan ko ya samu wani abu me zai nuna ya nuna ce annabi musa abin da ke game ba gaskiya ba ne amma in ya gani ko da felin ya yi aka tsara saman nan ko aka ya ga wani labari daga cikin abin da ake game cikin abin da annabi musa zai yi taka tsantsan ko da zai dirama annabi musa zai zan ta hanyar da zai dira dan ya ga alaman lalle wannan da gani ma'aikin allah ne ba haka nan kawai ta so yanki ƙarya ya faɗi ba kuna gane magana so da haka zai yi attempt ne ba dan attempt na nasara ba ko da shi yana tunani ya san wannan abun ba karamin abu bane amma dai bari yayi wani attempt ya gani na in wani abu da zai yi saboda annabi Musa dai ya ce mai daga sama aka aiko shi to bari ya attempt na zuwa wurin nan da aka aiko shi ya fara gani in daga can aka aiko shi misali ai kaga zai nemi wani mataki in kuma ƙarya ne ma zai fahimci cewa ƙarya ne saboda kowa da irin tunanin da yake tunani na matsayin da yake so ya dauka ku duba aljanu fa lokacin da suka ga suna zuwa sama duk da ana kwatanta su da mufa muna da basira fiye da su kuma haka ne abin amma da suka gada suna zuwa sama su jiyo labari suna zuwa sama su jiyo labari sai suka ji an datse su sai suka ce kai tun da kaga an datse mu zuwa saman nan muna zuwa da kai tsaye yanzu aka hana mu zuwa bai kamata mu tunani akwai wani abu da ya sa ka ɗauki wannan measures na aka hana mu zuwa ba kaga daga nan sai aka ce sai suka gano alaman Allah ya aiko wani manzo ne ko zai aiko wani manzo ne don haka lokacin da suna zuwa ana tare su kafin annabi isa suna zuwa kai tsaye da aka tashi aiko annabi isa sai aka rage aka yi limitin ɗinsu ba sa iya zuwa sama ta kaza sai dai su je daga sama ta ɗaya zuwa ta ko su je ta nan da aka zo lokacin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka datse su gaba ɗaya to da suka ga an datse su can sun yi tunani cewa da suka ga za an datse su an rage masu ya akwai wani annabi da aka aiko annabi Musa annabi Isa sai suka yi tunani to yanzu ko da aka datse duka akwai wata alaman irin wancan in ba ka ba abin da zai sa a kulle masu sama da suke zuwa da su jiyo labari sai akwai wani dalili kaga sun yi amfani da da abin nan ɗinsu to haka ake so mu mu zama da za mu kalli irin waɗannan abubuwan da haka ƙur'ani yana koya mana wasu balagat da wasu abubuwa wanda na itibarat wanda ya kamata mutum mai karanta alkur'ani ya rika lura da abu ba ka ganin abu haka nan kawai dinga faruwa kai baka tunanin me yasa abun nan ya faru me yasa abun nan ya canza me yasa abun nan ke tafiya a haka dole ne musulmi ya kamata ya zama yana tunani sai dai lil asaf yau an koma mafi yawancin mutane yau sai dai a ce littafin nan da malamin ne ya ce wanda muka ce in Allah ya mana tsawon rai muna so mu karanta shi wata rana al-islam baina jahli abna'ihi wa ajazi ulama'ihi shine kawai matsalan al'islam bai na jahali abna'ihi wa ajazi ulama'ihi musulunci yau yana shan duka yau yana shan tangal-tangal na musulunci ko tambali tangaririya ma wani ya ce yadda musulunci ke tangal-tangal a tsakanin matsaloli guda biyu da suka sa shi gaba bai na jahali abna'ihi wa ajazi ulama'ihi yadda musulunci ke fama da masifa yana shan duka ta ko'ina saboda jahilcin mabiyan malamai kuma sun kasa mai tsakanin jahilcin mabiyan da kuma kasawan malaman to jahilai da yawa ba iyaka malamai kuma na sa kai kai ne in kaga dama ka sa kanka kace ka kira mutane kai ne ka sa ba hukuma ba ita ke daukar nauyin ka ba bata san yad- ba ta ma so ta fi so ka bari ma in ka fito kai mata magana akan siyasa to tana jin daɗi kayi kirki in ka fito ka fara magana akan addini to kai dan adawa ne ko bata fito fili ta gaya ma ba kai dan adawa ne to haka ake za a buɗe unguwa sabuwa a buɗe fili a buɗe ko'ina a yanka filaye sai a ba da filin primary school a ba da filin he- health wa cike ce masu He- health care in nan in ba ku da lafiya ku zo asibiti can kuma wajen ilimi amma can na boko nan kuma lafiyar jiki ina kuma ake samun lafiyar rai babu ba ruwanta da ta duk garin nan ban taba ganin inda aka gina aka ce gwamnati ta gina primary school kuma ta ware wuri ta ce to nan wurin yan boko ne nan kuma wurin islamiyyan garin ne in kuma kusa ku tashi kusa su islamiyya ko ko akwai ni ne ban sani ba kuma kalubalen kajis da ka- da kaso da su su ji ina ne aka taba warewa a garin nan suka ce ga filin primary ga filin islamiyya in akwai su gaya mana dan sai mu ci Allah saka masu da alkhairi sun yi amma dai ni ban sani ba kuma sannan islami bokon a nemo yawan azuzuwan da aka yi su ma a yi yawansu a islamiyya ai za a iya ba dole yaron ka dole sai ba a iya yin ita ma islamiyyan ba akwai primary akwai nursery akwai primary akwai secondary har zuwa har diploma har har jami'a har jami'an ka je islamiyya mana ba a yi ba babu ba a yanka fili a ce to yanzu an yi sabon wuri suna da ba da masallaci shi ma bantan shata wata ran in aka ja ka ga wani wurin an rasa yadda za a yi da shi a kwana nan ya yanke nan ya yanke nan ya tsuke ba yadda za a yayi sha- wani irin yankan karan karan tsaye sai a ce to nan bari a ban muku kai masallaci shi din ma in ba ya sa'a ba suna sane wani zai zo ya sai da shi kuma a- a a- a dade shi a rasa da a ce nan fa an ba da filin masallaci ne ba masallacin da ma ana ba da wadataccen masallacin ma ya ya isa kamar yadda aka ba da na primary ba su masu masallacin in sun zo sai su yi makaranta hada da masallacin ma to a ina aka ba da ni fa ban sani ba ina faɗi abin da na sani ne abin da na gani ni dai ban taɓa ganin an yanka sabon wuri an ce to ga wurin primary school da aka ware mai katon fili inda za a yi classes da yawa a gyara a yi kuma sannan ga wurin islamiyya kuma shi ma duk hukuma ta ware ta bada kuma sannan bayan an gama ta ce to shi kenan kuma a zo a yi recruiting malamai na boko a can a yi recruiting malamai na islamiyya a can saboda waɗannan su yi tarbiyyan inda za a yi ilimin sana'a a gina jiki waɗannan su yi tarbiyyan inda za a gina rayuka ko akwai in akwai kuma suna ji su ce mana gashi shikenan dan sai mu ce gaskiya mun yi kuskure mun faɗi abin da bamu sani ba mun tuba wata ni ne ban sani ba akwai ɗaya ayyana smc yau wannan naku ne Ka- duk wannan baka san yadda aka yi ba ba su- filin smc aka gatsa ba to smc nawa ne ne da sheikh saba college ba sunanta da aka kwace makarantu ne aka kwace aka da- ta dawo cikin cikin abin nan ba da aka zo kuma filin aka dinga gutsura ana yin abin da aka ga dama kafin a bada wannan din da aka yi ba sai da aka yanki inda aka yi gidaje ba ba muna gani ba cewa suka yi sun ba ku islamiyya hai'a aka fara gutsuran mawa da wurin ko ba aka bane sai kuma ko kai maka- makabarta haba malam Muhammadu ka ce smc filin smc aka ɗiba kawai aka in wannan in ma masu unguwa ne suna son wani abu masu gari ne su kun kuka matsa aka ɗaiban maku cikin dai filin wata makarantar ta bokon ce aka ɗaiban maku aka yi maku amma a ina ne aka aka yi a unguwa inda aka yi sababbin filaye aka ce to yanzu an yanke filin primary an ba primary filaye goma sai primary aka ware kuma islamiyya fili goma su masu islamiyya karo wani banda wannan na smc da kace to to to kuma sannan mu je- mu je a haka na na samsi to a ina kuma aka yi recruiting malaman da aka kawo maku a islamiyyar su kuma local government na biyan su kudin wata ya kare da su take koyar da islamiyya saboda tsarin dama cewa aka yi ba addini to amma me yasa in aka zo yin abin ake cewa masu addinin su zo su yi magana su a yi zaɓen a je masallacin juma'a a nuna a hau liman ya hau mimbari ya gaya wa mutane mahimmancin ku zo ku yi voters card saboda ku- ku- in an zo yi kuma ku yi ka a danne ku ba daidai bane haka ya kamata a ce musulmi duk inda suke har an yadda su ma suna nan a musulmi a ce su ma suna ganin kasansu yana fitowa a ce ana fitan masu da kasansu su ma suna gani yadda al'ummansu su ma za su taso su zama mutanen kirki duk wanda ka gani a unguwanni sai dai su nemi su su yi arrangement su da kansu su assasa makarantar islamiyyar da 'ya'yansu za su riƙa karatu amma ba gwamnati ce ta yi masu ba ba gwamnati ce ba allahumma illa watakila in an ga dama an yi din watakila gwamnatin an samu wata kowace da irinta inda wata ta ga dama ta rika taimaka masu da wani abu a wata ta rika ba su kuɗi suna raba dubu biyu an yi a nan garin lokacin da wasu suka zo suka ce to malamai da limamai za a haɗu a rika ba su kuɗi su rika rabawa masallatai za a rika kai masu zunzurutun kuɗi duk wata dubu biyar da liman da na'ibinsa da ladan da kuɗin masu shara da kuɗin sayan mai duka dubu biyar makabarta ma dubu biyar zunzurutun kuɗi dubu biyar da shugaban masu gina makabarta da mataimakin shi da masu kulawa da, da masu gadi duka dubu biyar an yi wannan lokacin ma ba zan ce muku lokacin wata gwamnatin kowa ya je nema in kana so in abin ya dame ka dubu biyar su ne a dubu biyar makabarta to gara ma makabartan shi ana ba da ai fili kuma ta ba da fili ta ce a ba da a ba da a yanka wa mutane filin da wato kun gama amfani tun da kun mutu a rufe ku anan amma dai na rayuwa babu wanda za ku yi na rayuwa mai kyau babu shi yasa wata rana aka fito da wani abu wasu mutane suka yi ta zagi na kuma ni fahimta ta ce kuma yanzu din ma fahimta ta nake faɗi aka fito suka ce an kafa wata cibiya wai ita cibiyar aikinta kulawa da makabartu saboda makabartu na bukata a katange su a sa masu fitilu a sa masu flowers wai su sun tafi wasu kasashe sun ga yadda makabarta take fes share babu ciyawa an sa masu fulawoyi in ka ga dama ma sai ka shimfiɗa ciki ka kwanta saboda fes an gyara su an sa masu fulawa an sa masu lantarki an sa masu komi hanyoyi komi lafiya lau na ce gaskiya ne akwai haka nan to amma mu ai mutanen kafin masu je makabartan ma ba taimake su ba ma sai bayan da mutum ya mutu sannan za a gyara wurin kwance shi a makabarta ba a gyara wurin kwance shi ba yana raye aka ce yanzu in shiga kungiyar nan a tafi da ni ce ba za ni ba saboda ni abinda nake tunani a fara kirkiro kungiyar da za ta kula da rayayyu tukun kafin matattu mutane 'ya'yansu wasu ba su makaranta ba su karatu ba su komi su mutum ga 'ya'yan shi yana rayan ba su karatu abinda za su ci ma ya gagare su ba a yi wani abu na taimakon su ba sai bayan ya mutu shi a kai fulawa a sa a kabarin shi sai bayan ya mutu sai a je kabarinsa a gyara a samai a samai a samai wannan abun a sassanya waɗannan abun masu kyau a mai ado a mai kabari kabari mutumin da ya mutu da wani irin kabari ina ruwan shi da kyan kabari wanda ya mutu kyau ɗaya ke kallo na kabari shine kyan me ya je da shi idan mutum ya riga ya mutu abin da ya damai kawai na kyan kabarin shi shine me ya shiga kabarin da shi amma wallahi duk adan da za a yi makabarinsa a kwana mai ado ko zinariya aka zo aka liƙe a bayan kabarin nan ba abin da ya damai da ita bai san da ita ba bai san da ita ba kuma wata damai ba don haka abin da za ya je da shi cikin kabarin nan na aikin alkhairi na samun lada ko wani abu da ya aikata shine abin da zai amfane shi amma dai zaman shi a cikin kabari wai ai makabarin ado na banza a sa mai wane ne a lillika mai wane ne a lillika mai fulawa a lillika ma gawar shi kaza a lillika ma gawar shi wani hoto a lillika mata wani abu a nan nada mata fulawa wallahi duk aikin banza kawai akai ba shi da amfani da ba ai masa ba ma yafi mutumin da ya mutu ya je makabarta a je a gina jikin kabarinsa a mai ado a sa mai fulawa a sa mai lantarki a sa mai wallahi da wannan kudin aka dauka aka mai sadaka da ya fi masa amfani wannan abun duk da aka mai aikin banza ne ba abin da za su yi masa don kun kyautata mai a wannan lokacin kyautatawa ɗaya za ku yi mai ta mai amfani ku yi mai sadaka ko ku yi addu'a ku ce Allah ya ji kansa ranar na ji wani babban malamin mu yana magana yana cewa idan mutum ya mutu musamman mahaifa da sadaka da duk abin da kai masu yana zuwa kabarinsu na lada ne da izinin Allah kuma ana daga masu matsayi akan wannan ya ce amma ba abin da za ka yi masu kamar ka daga hannu ka ce rabbi firhuma rabbi rahamhuma ya Allah Allahumma rahamhuma kaga wannan cewa Allah kai masu rahaman nan da ka ce ka gafarta masu kai masu rahama ya fi duk girman wani abu da za ka yi to amma mai kai ya kai kai din yadda in kai addan za ka karba wa suka bari mai addu'an wanda in yi addu'an za ta je din ne a irin wannan a nan muka karanta wani mutum ya mutu wata mata baiwa Allah ta mutu sai ɗanta bayan an sa ta kabari ya tsaya a kan kabarin ya ce ya Allah ga mamana ga mahaifiyata Allah yau da ni nke da duk abin da ke cikin duniyan nan idan aka ce in bada abin man mahaifiyata zan bada amma babu iko gashi yau ta zo wurinka ya Allah kai ne mafi alkhairin mai bada masauki kai ne mafi alkhairin mai jin kai kai ne wanda ya taho wurinka ba ya zo wurin wurin karamci ya, ya Allah ka karrama mamana ka tanan ta taho wurinka bamu da karfi bamu da wayo ga mamana nan aka ce da daddare kawai malam bawan Allah nan yayi mafarki ga maman shi tana murna tana dariya ta ce tsaya wannan da kai akan kabari na kai ma Allah wannan jinjinan da ka jinjina mai da maganar rahama da jin kai to ya ji kaina ya bani aljanna to kaji kaga kaga wannan shine maga- kalma kalma na abun nan na yi masu addu'a yi wannan sai yayi bayanin yace rahama Allah tabaraka wa ta'ala ɗari ce aka ɗauko ɗaya aka sa a duniya duk wata rahama duk wani tausayi da kake ganin wata halitta ta yi kowace iri ce a ɗayan nan ake juyawa mama da take tausayin 'ya'yanta akan wannan dabba da take ɗaga kafarta ɗanta ma ya sha mama don katta taka shi akan wannan ne in bai da lafiya ba ta da lafiya duk akan cikin ɗayan nan ne to ranar lahira Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauki ɗayan nan ya haɗa ta da sauran ta koma ɗari ɗinta cif cif sannan ya maida ta a cikin aljanna wanda zai ba 'yan aljanna don haka idan aka ce rahama guda ɗaya ta Allah ta samu tafi duk duniya da abin da ke cikin wannan to balle a ce ɗarin to in ka nema masu rahama fa abin da kake cewa a sa su aljanna su samu wancan rahaman ta ɗarin nan da aka yi ba ma ɗayan ba to ashe kaga ya fi masu komi to amma wane ne zai yi abin to saboda haka amma ba a shirya yadda kuma za a tarbiyyantar da 'ya'yan da za su riƙe mana haka ba domin duk abin da aka yi tarbiyya ta gina jiki a gina ma mutum jiki matuƙar ba a gina mai rai ba to ba zai amfani ba ba wani amfanin da zai yi kawai zai amfana ne a duniyance ya zama ɗan duniyan ya aikin dan duniyan ya gama duniyan ta gama da shi ta kai shi ta baro ta yas ta ɗau wani kuma shi yasa aka ce ba ta idon ta a tsakakka yake duniya mai ido a tsakakka mawaƙi ma haka ya ce ce duniya mai ido a tsakakka wani ya yi magana ya ce da ta zama da ido a tsakakka sai ya ce ba ta sangwani ba wani haka ya ce duniya mai ido ce a tsakakka ba ta sangwani ba wani ba haka ya ce ba cewa ya ba ta da mutunci ne idon ta tsakakka yake ita ba ta makallonka wani ya ce ba haka ba ne a'a mai ɗauka ce da ajewa idon ta tsakakka yake duk wanda ta samu ka zo ka rungume ta sai ta ɗauko ka ta cakume ka ta ɗauka ta ta ganin kai ne sai ta kai ka saka ta ɗaga a kai na ɗauko sai ta jefar da kai sai ta jefar da kowa duk wannan akan duniya mai ido a tsakakai magana na haka in ka mai da mutum ɗan duniya ba kai mai komi ba ka kai shi ma inda zai halaka ne a banza amma ka kai shi ɗan lahira ka gina mai rai ko ‘ya'yanka ne ko rai ko iyayenka ne ‘ya'yanka gina masu rai wancan ɗin sana'a ne yana da mahimmanci ka koya masu amma gina masu rai shi ne abin da zai sa ba za su yi nadama ba bayan baka nan uqbatu bin nafi al-juhani lokacin da yazo barin duniya bai ban mayayin shi komai na abin nan ba abin da ya gaya masu cewa zai ban masu abu guda uku magana uku su rike ta na farko yace alaikum bi kitabillah ku rike littafin Allah tabaaraka wa ta'ala ku koye shi ku iya shi daga wurin wanda ya iya ku rika ji kuna sauraron littafin Allah zai taimake ku dazu nan wata sai da tace a gaya ma yan uwa tace akwai zamiyar da tayi tana sabo ta rasa yadda za ta yi amma da ta koma ta fara karatun ƙur'ani dalilin karatun alƙur'ani na Allah ya raba ta da saɓon nan ko son shi ba ta ta ce a gaya ma mutane lalle karatun alƙur'ani ba ƙaramin fa'ida yake da ita ba wajen gyaran ran mutum to saboda aka yi gaya masa wannan ya ce ku kiyaye jin kiɗi da waƙa domin in kuna yawan jin shi to zai mantar da ku da wancan littafin da kun manta shi kuma kun shiga uku sannan ku kiyaye cin bashi ya ce domin cin bashi zai hana ku bacci da daddare da rana kuma ya hana ku mutunci domin duk wanda ke bin ku bashin kuka gaishe sai ku ji tsoro kun zama kamar bayi haka ya gaya masu guda uku ga umar dan abdulaziz nan da aka zo zai mutu dan uwansa ya zo yana masa magana za ka mutu ka bar yaran nan ba komi ga su da yawa ga baka bar masu komi ba ya ji hankalinsa ya tashi kaɗai ba kai masu wasiya a basu wani abu ya kira su aka ce ya ce gaskiya ne zan mutu zan bako ba komi amma fa ni ban bazan abin nan bane ni babanku ya fi so kuna so ne babanku ya yi maku abin da kuke so shi ya je wajen Allah ya masa ya sha wahala na san ba za ku so haka nan ba yace to shi a abin nan dinsa shi ba zai ba su wani abu ba idan su mutanen kirki ne to ba za su tozarta ba in kuma su ba mutanen kirki ba ne shi ba zai taimaki mutanen banza ba ba zai yi ba saboda haka in kuna da kirkin ku Allah zai ba zai ba zai ba zai wulakanta ku ba da haka ni da abin da nake so nan in ce mu gane yanda tsari yake na gwamnati ya kamata a ce ana tausayin mutane ana abin da zai amfane su in an zo wani abu a raba ma kowane bangaren shi ma ya samu nashi abin nan din shi ma ya amfana dan saboda a samu tarbiyyar rai ta zama ta yi kyau in ko ba haka ba to gaskiya za a yi ta samun matsaloli duk irin waɗannan abubuwan a wajen tarbiyyar rai ake laifuffuka da abubuwan da ake idan aka ce yau akwai malamai waɗanda suka dage suka dage aka raba mutane da jahilcin addinin nan wallahi na gaya maku ba ruwan gwamnati da ɗaukar 'yan sanda da yawa ko wasu masu security da yawa don kowa zai tsare abin da ya cancanta ya tsare ba sai an yi ta mashi abin nan ba muraƙaba ce kawai mutum ya je duk inda ya kamata ya bi sai ya bi ka'ida ba wani abu kawai ya san tsoron Allah yake ji ba wani abu ba ko ana tsaron shi ko ana ganin shi ko ba ganin shi shi ba zai ba zai ba zai ci haram ba ba zai sata ba ba zai fashi da makami ba ba zai kashe wani ba ba zai zalunci kowa ba ba zai komi ba duk saboda musulunci an gwada an sani can baya za a dauki alkali ko a dauki gwamna a kai shi wani wuri har ya shekaru ya dawo ba wani kes ko ɗaya ya dawo ya ce shi ba kes kowa ya tsare haƙƙi saboda sun san Allah suna da muraƙaba to watakila dai maganan da ne ko ta fita daga layi ko tana daidai dai kun dai ji to da aka fir'auna yace wa qala fir'aun ya haman ibn li sarhan la'alli ablugha al-asbab ka gina man wato yace ya fir'auna ya kai fir'aun ya haman ibn li sarhan ka bani wato ka gina man wani gini babba la'alli ablugha al-ablugha al-asbab wataƙila zan kai in kai wancan abin nan in kai sama kenan in samu hanya wanda asbab kamar musulmi samu wani tsani wanda zai iya zuwa sama da shi asbabas samawat wato hanya wadda za ta kai shi zuwa ga sammai fa attala ila ilahi Musa har ya samu lekawa zuwa ga abun bauta annabi Musa tunda annabi Musa ya ce yana da ila to yadda zai leko ya ganshi wa inni la azunnuhu kadhiba yace shi fa yana tsammanin kawai ya tabbata fir'auna ma abun nan annabi Musa shi ƙarya yake kawai ba wani ba wani abu ba shakka domin idan inna tazanna tabiyo inna shikenan taqiq ne ya tabbatar shi ka annabi Musa ba gaskiya yake ba وكذلك زين لفرعون سوء عمله haka aka kawata ma fir'auna mummunan aikin sa wasudda anis sabil sannan bayan haka nan kuma aka aka tare shi daga hanya wama kaidu fir'auna illa fi tabab aka ce al'amarin fir'auna fa bai kasance komai ba duk wani abu da yake shi tsara wannan face yana cikin asara yana cikin tabewa ba zai ci nasara ba wa qala alladhi amana to kun ga mai imanin can bai basu ba da yaji wannan kwabar da fir'auna zai kwaso sai ya ƙara dawowa da yana ƙara masu magana ya ce ya ƙaun ya ce ya jama'ata ittabi'u ni ku bi ni a hadikun sabilar rashad in nuna maku hanyar shirya wanda za ku tsira wannan hanyar da fir'auna ya zo ɓarau ne wannan makauniyar hanya ce idan kuka bi ta ba za kaga da can yana ɓoye imaninsa ba an ce da ya tumu imanahu ba yana ɓoye imani yanzu kaga ya fito fili kawai yanzu da'awa yake wa'azi yake yi kuma duk abin da zai faru ya daɗe bai faru ba saboda haka yana kiransu su zo su bi wannan ya qaum innama hadhihi alhayatud dunya wannan wato abin nan wannan abin da kuke gani duka ana maku rudu to rayuwar duniya ce fa haka ne kawai take mata'un ne jin dadi ne dan kadan wa innal akhirata lahiya darul qarar ita lahira gaba daya ita ko gidan lahira shine gidan tabbata in mutum ya koma can ya tabbata kenan ya zauna abun nan ne kaga kenan yana karantar da su ala basira akan abun nan ba sau da haka dole ne musulmi ya zama mai tunani mai wayo mai basira yanzu wataƙila wannan maganan da na yi sai wani ya ba da ansa ya ce to ai matsalan ai in an zo ma ana raba wurin ai musulman su ba sa zuwa su ma su nemi kasansu kai ba musulmin ba ne wakilce su zo ka gaya musu ka ce to musulmi za a raba filaye wuri kaza ya kamata ku zo kuma ku rubuta application ku nemi wurin da za a baku ku gina makaranta ta islamiyya da masallaci don ku karanta mana da al'umma ba shi kenan ba kai ma ka yi taimako sau da in an ce ba ku je kuka nema ba ku je ku nema ku nema kuma ku ce a ba ku wuri ku gina makarantar islamiyya ku gina makarantar addini ku yi kuma in kun je din kuka yi haka ba su da dalili su ce ba za su ba ku ba in ma ba su ba ku ba kun yi naku al'umma kun taru kuna da yawa ba ku da wani abu da za ku gina al'umman ku masu tasowa mai amfani abin ku je ku nema ku je ku ce kuma yanzu da aka zo su fa waɗancan duk wanda ya fito zai nemi matsayi fa su fa sai ya gaya masu abin da zai ma al'umma menene in ka samu za mu amfana da kai me za ka yi mana a addinance me za ka yi mana a rayuwarmu me za mu karu da shi za ka ɗaukar mana yaranmu aiki za ka buɗe wani abu da yaranmu za su samu sana'a su yi ko ko ba za ka yi ba in ya ce zai yi shikenan a ce rubuta a ɗauko takarda lauya ya rubuta a agreement ka sa hannu mu sa hannu mu haka ake mana sai dai a ba mu 'yan kuɗi mu an samu ce mu ce shikenan mi kake so ka zo mi kake so a yi so kake mutane su zaɓe ka su yi ma abin nan in ka samu mi za ka yi ma al'umma kai mi kuke so muna buƙatan yaranmu su zama suna da ilimi a yi mana makarantu ba abin da fa ya kai magana kun ga makaran kun ga duk al'umman da suka lalace bangaren ilimi wallahi sun gama asara kuma ta kowane bangare a yi mana makaranta makarantan nan kala biyu in ma a wuri ɗaya za a haɗa a haɗa boko islamiyyan nan muna da ita in kuma babu ai bokon wuri daban inda kuke so ai mana islamiyya wuri daban inda yaran mu za su rika karatu su yi wannan su yi wannan a ɗaukar mana malamai a can da malamai nan ma da malamai yadda muke so yaran mu su iya wancan su ma muna so su iya bangaren addini kuma akwai malaman nan ta kowane bangare gwamnati ce take da haƙƙi ta ɗauki wannan in ma bata yi ba dan kun san bata yi ba ku ga makaranta in ga makaranta ba sai ku ɗau malaman ba da kanku ku biya ko kuma ku yi ko kowa ya zo ya yi aikin sadaukar da kai ya bada tunda muna da makaranta muna da komi a bari ta kiwa ya kamata mu zama masu tunani amma mu zaune haka nan kawai kamar mutanen bahila wanda su ne kabilar da sai da aka kai karshe gaba ɗaya ba wanda yake so a jingina su da su ba mu san abin da muke ba yau nan sai da na ji wani malami yana wata magana maganar nan ta tada man hankali ya ce yanzu in ka tafi ƙasashe malam duk wanda ka sani na wajen ɓangarorin ƙasar nan in dai ban da mu hausa fulani wallahi duk inda ka je ka samu mutum ya tafi wata ƙasa in ya je sai ka ga shi ya je wata sana'a ne yana neman kuɗi mu ko in ka ga hausa fulani bara muka je mu kaga mu ga mu muna bara ka tafi kasashe kaga wannan ga wata kasa ga dan kasar ku ka gani kai ka je bara shi kuma ya je yana wata sana'a da ka gan shi aka ce shi suka ji gashi shi sana'ar da ta kawo shi tun daga Najeriya ya tafi can kasan yana sana'a amma mu namu bara mutanen mu bara su suka zo mu kadai ne so aka ga wannan wannan abun kullum mutum ya zauna shi bai da mustaqbal bai tunanin mustaqbal din kanshi bai tunanin mustaqbal din ƴaƴan shi wallahi ba mu san yadda zamu zama wannan gaba kuma yanzu dai kun ga ai halin da muke ciki ƙasa na fama da talauci na fama da masifa amma idan aka zo bangaren mu ya fi tsanani ya fi kowane tsanani akan talaucin ƙasa ɗaya amma talaucin ya doki wasu nan har sun kai rami wasu kuma su suna tsaitsaye suna ta faɗa tare da shi suna ƙoƙarin yadda za su ƙwaci kansu ma daidai kenan muke nan ya kashe can waɗancan ana ba ta kashe da shi ɗaya ake na taɓa gaya maka wani analysis da wasu, wasu financial analyst suka yi suka ce wai a lagos wanda ya fi tsananin talauci wanda shi ne the worst the poorest person da yake can wurin wanda ya fi kowa level of poverty ɗin shi ya kai ƙarshe shi ne mutumin da ba zai iya samun dala biyu ba a rana dala biyu to dala biyu yanzu nawa kenan wanda bai iya samun dala biyu a rana shine can yafi kowa talauci dala biyu ko ya mana dala biyu nawa take to kaji ba wanda bai iya samun wannan shine can wurin ya kai karshe talauci a yayin da mu a wajen mu kuma wani zai iya yin sati ɗaya bai da naira ashirin bai da abin da zai kawo mai naira ashirin ya sati ɗaya yana zauna wuri ɗaya na bai da bai da abin da zai kawo mai naira ashirin sai in ya tuna kuma bai da naira ashirin ɗin sai ya nemi kawai shi abin da zai nema kwano ya kama yawo yana cewa wasu su bashi kuma ai ta koya ma mutanenmu haka nan in mutum yana yi ya koya ma ɗanshi a nan cikin unguwan na akwai mutumin da na sani da girma da wayo na wallahi sai da na taɓa mashi magana wata rana yana bara a lokacin yana zama a babban masallaci wata rana na yi mashi magana na ce mashi malam wannan baran nan ka bar dan nan naka tunda yana gane abu ya je shi yayi makaran ya rika yin wani abu ya ce ya ce naji naji yace yaji yaji ya bar shi ya rike shi ya dinga bara har ya mutu dan nan yayi wayo sai ya zama wani wani sahuhu shi dan ya zama sahuhu baban nan ya mutu yaron nan bai iya komai ba yana kun san shi malam aliyu to yanzu yana nan kwanaki sai da na ganshi shi ma ya ja wani ko diye shi ce mace ita na yana tabara yanzu ya dau shi kuma tana yi ita ma yanzu wallahi sai da na taɓa baban shi magana na gaya mashi na ce baba malam ka kyale yaron nan yayi karatu tunda yana gane abubuwa ka bar shi ya makaranta wannan baran yayi kai ta ja shi kullun kai ka kawo shi wurin bara ba daidai bane ni ba fahimta ce kai yaro nace nace wallahi nace wallahi ni tunani na ina ganin bai da kyau kaza yaron nan ya ta bara ba ba ina girmama shi ina na san ni sosai na ce mai wallahi baba ka daina bari yaran na yana bara ka bashi ya rika zuwa makaranta shi ya rika zuwa don kusan sa'an mu ne yaran na ce mashi ka bashi ya rika zuwa makaranta ya bi mu mu dai mu ta zuwa makaranta kada kai ta- ya ce kai shi ba- shi shi shi- shi ya za a yi rika bara zuwa bara shi kadai ya je ya sa shi ya ta baran nan yanzu baban ti- ha- haka suka yi ta bar tun baban na yi shi suka koma shi ma ya girma suna ta yi tare suna ta yi tare suna ta yi tare da baban ya mutu yanzu yanzu ran nan sai na gan shi kawai da shi da diye shi shi ma yanzu suna yi kaga sun ci gado shi ma an ban mai mugun abu ita kuma yanzu ga ta mace ita kuma yanzu sai a samu wani mai baran ya aure ta ya su haɗu daga nan 'ya'yansu su ma su ci- sai su yi ta yi kawai su yi ta tafiya haka ba daidai ba ne bahila wannan da suka kai munin abin da sai da suka kai ga cewa sai sun sai sun tura wannan abin aka ce su al'umma ne kabilan bahila cikin ulul himma aka ce su kullun jiran suɗi suke su ba sa da kokari ba sa yin komai sai dai su jira a ci a rage masu sai dai su jira a ci a rage masu haka suke sai da ya kai ga mutum sai ya fita wurin ya tafi ya nemi kuɗi yayi kuɗi amma aka gamu da shi aka ce wace kabila ce ma ka ce ce bahilawa sai mutane su gudu har wani za a je aikin makka fa aka ce ya gamu da wani yana da raƙuma da yawa shi kuma wannan bai da ko kwabo ya gamu da shi ya ga raƙuma ɗirka-ɗirka ya ce mai me za ka yi da wannan ya ce haji zaya waɗannan raƙuma fa ya ce da na hawa da na hadaya zai je can ya yanka ya ce to ni kam ina cikin wani hali na abin nan ya ce to shi kenan ya ɗauko jikar kuɗi zai bashi ya ce kuma zai bashi raƙumi na hawa sai ya ce mashi to gaskiya na ji daɗin abin nan ba ya ce mashi ko daga ina kake ce ya ce daga ƙabilan bahilawa nake ya ce subhanallahi subhanallahi ai shi da ya bashi da a ce mai ya gamu da wani ɗan bahilawa ya yi masa kyauta ƙara yunwa ta kashe shi ya ce ko zai ɗaura raƙuman nan gaba ɗaya ya bashi ya bashi jika cike da kuɗi shi bai son tarihi ya rubaito wai ɗan bahila har ya yi wani abin da ya gamu da shi ya yi wata bajinta ya bashi shi ba zai ansa ba kai akwai wanda ya ce aka ce saboda aibinsu har sai an ce ma mutum wai za ka yadda in ka je lahira a ce maka a baka aljanna da abun nan a ce maka za ka shiga aljanna amma a jingina ka a ce daga kabilan bahilawa kake ya ce da sharaɗin kada 'yan aljanna su gane daga nan nike kuma gane magana saboda inda suka kai aka ce ka yadda a ce maka kai dan kabilar bahilawa ne amma kuma ka shiga aljanna sai ya ce sharaɗin shine kada a bari 'yan aljanna su gano daga nan ya zo amma wallahi mutanen nan da suka ga wannan aibin ya kai masu irin wannan matsayin sai da suka yi kokari suka wanke abin nan aka koma suka fito ko ina suka shiga sai an yabe su to amma mu fa mu kawai kwance muke mun mata da kai da filo har mun sabar gomin lullube a daddoke mu in muka tashi ko mun daga kai kamar za mu gane sai mu ƙara koma mu yi baccin da ya fi na jiya har da mai shari yanzu ku daure ku gane magana wataƙila ku ce yau menene yasa amma dai karatu muke saboda haka wannan yana da abun nan ɗinsa wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ala ya qaumi innama hadhihi alhayatu dunya rayuwar duniya ce kakku bari ta rude ku to mu ko ma mutanen mu ma aka sake ma duka bin mutun zai rasa nan ya rayu kurmus abun nan wato murus can kuma kurmus man amila sayyi'atan wanda ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mislaha ba za a saka mai ba sai da irin abin da yayi wa man amila salihan min dhakarin aw untha wanda ko ya aikata abu mai kyau namiji ne ko mace wa huwa mu'minun yana mai imani fa ulaika yadkhuluna aljannata yurzaquna fiha bighairi hisab wadannan sune wanda za su shiga aljanna kuma za a azurta su ciki ba tare da lissafi ba sai an kirga abin da za a ba mutum sai dai a ce ɗebi da kanka kawai duk inda mutum ya shiga kawai zai yi abin da yake so hani'an mari'an komi kawai za a ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha kuna masu jin daɗi saboda abin da kuka gabatar a 'yan kwanakin da suka wuce sharhul kalimat ya haman ibn li sarhan ai haman waziru fir'aun shi haman din nan mataimakin fir'auna ne wasarh albina'ul ali in an ce sarh wani gini ne babba a gina mai wani katon gini asbabas samawat ay turquha almuwassalatu ilaiha sune hanyoyi wanda suke kai mutum zuwa ga sama dan haka yana so ya samu wata hanya wanda zai wa inni la azunnuhu kadhiba ay wa inni la azunnu ay Musa kadhiban ina tsammanin annabi Musa wato ƙarya yake abin da yake faɗi fi za'amihi anna lahu ilahan ghairi na ce wanda yake wai yana da abin bauta wai ba fir'auna ba su'u amalihi ay qabiha amalihi mummunan aikinsa wa sudda anis sabil ya tare shi daga hanya ay an tariqil huda daga hanyar wato shiriya إلا تباب في تباب في تباب أي خسار وضياء بلا فائدة تذكر وتباب وني أبو نفر أو نفاتي أسارة تابي واني باب وتفائدة دزا أمبتا دومين أبن دي بمكانش كومي با إنما هذه الحياة الدنيا وأن رأيواتي فتدنيا كوي أي ما هذه الدنيا إلا متاع يتمتع به وقتا لم يزول واتو إتا ثم يزول أفوا wato wannan rayuwa ba komi ba ce face ɗan jin daɗi ne na lokaci kaɗan wanda mutum zai ji daɗi da shi sannan kuma ya ƙare darul qarar ai al-istiqrar wal baqa'ul abadi shine wurin da za a zauna a dawama ciki har abada yurzaquna fiha bighairi hisab za a azurta su ai rizqan wasi'an za a azurta su arziki mai yalwa bila tabi'atin babu wani abu da zai biyo baya na laifi wala taqibin ko ya biyo baya na cewa an yi wani abu na- na laifi a ma mutum azaba ma'anar ayat ma zala siyaqul karim fima yaduru min kalamin ay bayna mu'mini ali fir'aun wa fir'aun nafsihi har yanzu jerin magana bai gushe ba ana kare mana bayani abin da yake gudana tsakanin fir'auna da kuma wannan mumini na ali fir'aun istaqaddama qaulul mu'min domin maganar muminin ta riga ta gabata wa ma hawahu min nushin wa irshadin da abin da ya tattaro wato na nasiha da shiryarwa وها هو ذا فرعون يرد بطريق غير مباشر sai gashi fir'auna yana raddi amma ba kai tsaye ba ya kauli wata magana ai alama qalahu almu'min akan abin da shi mu'minin ya faɗi fa qala li wazirihi haman shi yasa ya ce ma mataimakin sa haman ya haman ibn li sarhan ka gina man wani babban gini ya haman ai bina'an aliyan la'alli ablughul asbaba la'alli ablughul asbaba asbaba samawati domin zan ko zan samu hanya in samu hanyar da za ta kai ni zuwa sama fa attaliya ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba kama marrat aya kama qalat ay wannan ay fi da'awahu wajen da'awar da annabi Musa yake yi na cewa wai yana da abun bauta shi bai yadda ba ay anna lahu ilahan ghairi wa hadha min fir'auna mujarradu munawara munawo munawaratin kadhiba wannan ba komai bane kawai fir'auna yana yin wani irin hannunka mai sanda ne irin na ƙarya ya san maganan nan ba haka bane amma yana yin fito na fito yana magana yuridu an yumawwiha biha ala ghairihi yana son yayi wani wayo ya dabara ya juyar da magana ga wanda ba su ba ala ghairihi ibqa'a wa ibqa'a ala markazihi yana so ya zauna ya dawwama akan cibiyarsa ba wani abu da zai ture shi akwai na har nan ba na ɗaya da na biyu khafa fir'aun an yu'athira kalama mu'min ali fir'auna fir'auna ya ji tsoro ne kada maganan wannan mu'minin ta yi tasiri ga mutane saboda aka bari ya ɗauke masu hankali a fi filladina sama'uhu ga waɗanda suka ji shi fa'auhama annahu imtahan yabin nan ba saboda haka ma ja bihi musa saboda haka sai aka sa masa a wannan ya cusa ma kansa ya tunanin cewa bari ya gwada abin da annabi musa ya zo da shi min tauhidi na tauhidi fa in bana lahu sawabuhu in ya zama na gaskiya ne lam yukhaffu lam yakhaffahu anhu ai wannan ba lam yakhifu anhum ba zai ji tsoron shi ba gare su ya ce to ku yi sai ya ce to abun nan bari in gwada maku in gani in ba komai bane in ba wani abu ba abun tsoro ba dama ba ya ce yana jin tsoro ne kada fada masa addini ai wani abu ba wa lam yazhar sawabahu ay thabbatahum ala dinihim in kuma bai gano daidai bane sai ya ce to ku tsaya ka addinin ku na gano muku ƙarya ne fa qala li waziri ibn ibn li sarhan sai ya ce mataimakin sa ya gina masa wannan gini babba ila akhiril ayat kama qala au kama marra asbabar samawati ay badalun ne min asbabil awwal da wato daga canji an yi badali ne da aka yi maganar na farko wal asbabu jam'u sabab wa huwa ma yusilu ila makanin shine abun da zai kai mutum kama a ce ka sa igiya ko tsani dan ya kai ka zuwa wani wuri ga inda kake so ila makanin ba'idin zuwa ga wani wuri mai nisa fa yutlaqu ala aljabal akan fade shi akan dutse wa yutlaqu ala tariq akan fade shi akan hanya wal muradu huna turuqus samawati kama fi qawli zuhair wannan hanyoyin sama kenan kamar yadda zuhair yake cewa wa man haba asbabal manaya yanalhu duk wanda yake jin tsoron wani sababin mutuwa abin da yake ganin hanyar mutuwa kana jin tsoron wannan wana ganin mutuwa ce nan mutuwa ce yanalhu ai zai same ka ma dole za ta same ka wa in yariq asbabas sama'i bisullami ko da mutum ya hau ya kama hambunan sama ne da tsani ya hau sama dai inda kana jin tsoron dan kana tsoron sababin mutuwa sai ya same ka ko da tashi kai ka hau sama can ka kama igiya ka hau sama ka makale dole wannan abin mutuwan dai sai ya tadda ka can ko tserewa kai ka haye sama inda kana jin tsoron sa wannan abin mutuwan to sai ya same ka ko da ka kama wa in wa in ko wa in yarqa asbabas sama'i bisullamin ko da mutum ya kama igiya ne ya hau sama ya tsani ya sa tsani ya haye sama ya makale in ana ta mutuwa a ƙasa ya ga ana ta mutuwa shi sai kama ya je sama oh mama haba asbaban malaya ya nallahu za su same shi dai dole sai sun tadda mutuwa kuma mutuwa dama ɗaya ne kawai abun nan ba abun nan ba saboda abun nan wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairihi ta ta- wannan ba eh, ta- ta- menene ma eh, ta'addadatil asbabu wal maut wahidu wanda bai mutu ma da takoyi ba sai ya mutu da wani abun hanyoyin mutuwa suna da yawa ita mutuwan kuma guda ɗaya ce وقوله تعالى وكذلك زين لفرعون سوء سوء عمله haka aka kawata ma fir'auna wannan mummunan aiki ay muthla hadha at-tazyin fi qawli fir'aun aka kwatanta ma fir'auna irin wannan mummunan kwalli abin nan aka kawata masa wannan magana wa zuyyina ay zuyyina lahu su'u amaluhu haka aka kawata masa mummunan aiki kamar yadda aka yi masa wannan kawata wannan mummunan abin da ya tunani to haka aka sa masa ayyukan sa ma ya rika ganin kamar suna da kyau wa huwa aqbahu ma yakunu kuma shine mafi muni wa sudda anis sabili aka tare shi daga hanya ai wa surifa an tariqil haqqi wal huda aka tare shi daga hanyar gaskiya da shiriya wa qawluhu ta'ala wa ma kaidu fir'aun ai makircin fir'auna ai makaruhu wa tadbiruhu li qatl musa alaihi salam makircin da yayi da ya tsara na kashe annabi musa alaihi salam wa qatl abna'il mu'minin da kashe 'ya'yan mu'minai ba komai bane illa fi tabab fa ce khasara ne ai fi khasara khasar khisarin wa wadiya'in wato face kasara ne tabewa ce da tozarta lam yatahaqqaq minhu shay bai tabbatar da komai ba domin duk abin da yake tsoron sai da ya faru da anna Allah ta'ala walla Musa wal mu'minin domin Allah tabaaraka wa ta'ala ya jibinci annabi Musa da mu'mine fa lam yumkin fir'auna yumakkin fir'auna minhum ai ai bi halin fir'auna bai samu ba samu ba ba fir'auna iko akan su ba ta kowane hali saboda haka koda ya ce zai wani abu ya bada tsoro su ba su ji tsoron barazanan ba kuma barazanan ma ba ta yi masu aiki ba akwai nahar qara'a nafi wa sudda ay bi fatai wannan ko ay wannan wa sadda ay bi fatai sadi min sad min sadda allazim wa yasuddu ay yasuddu ay awul mutaaddi ko kuma mutaaddi wannan nahau ne aw ay sadda nafsahu wa sadda ghairihi wato kaman ya tare kanshi kuma ya tare wasu ma akan gaskiya wa qara'a hafsun wa sudda shi bil bina'i bil bina'i lil majhul kaman al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu wannan din nahau ne ai bi saddi sadi ya tare mai tarewa ai saddahu Allah wa sarrafahu uqubatan shi kuma Allah ya tare shi ya kare shi daga baibashi ya ya faɗi gaskiya ba ko bai ya fahimci gaskiya ba uqubatan lahu saboda wannan ya zama masa azaba ne li shiddati kufrihi wa zulmihi saboda tsananin kafircin sa da zaluncin sa sai Allah bai taimake shi ba aka tare shi daga fahimtar gaskiya duk yadda za a yi masa bayani bai ji ba Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala sannan magana Allah tabaaraka wa ta'ala da aka ce ina ne ma um na'am wa ma kaidu fir'aun na karanta wannan ay wa tadbirihi li qatl li anna li anna Allah ta'ala ina ne wa bada an akhbara ta'ala an fir'aun fi muhawalatihi al-fashila bayan Allah ya bada labari game da fir'auna wajen kokarin da yayi wanda yake bai ci nasara akai shi ba shine fashila wanda ba a ci nasara ba akhbara ta'ala anir rajulil mu'min sai Allah ya ƙara ba mu labari game da mutumin nan wannan bawan Allah mu'mini ali fir'auna wama qalahu lil qaumi min nushin wa irshad da abin da ya ƙara gaya mu mutanen sa na nasiha da shiryar da su amma kafin na akwai na har na hudu mu'min huwa shi wannan huwa mu'min ali fir'aun alladhi azhara imanahu ba'da kitmanihi shi dai inda muke magana shine wannan mu'minin na ali fir'auna wanda ya bayyana imanin sa bayan da ya boye ba da an ce yaktumu imanahu ba to yanzu ya bayyana imanin nasa ya koma ma cikin masu wazi masu da'wa وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يتي يا جماعة كبيني نونا مكو هنين شريا أي طريق الرشد والصواب هنين شريا ودتك إتتي ديدي في حياتكم أرايوكو لتنجو من الأذاب سبو دكو سيدا دقا أذاب الله تبارك وتعالى وتفوزوا بالنعيم المقيم في الجنة كما كربوتا دنيما تدين دين دين دذاكو ساموا على الجنة كزوكو جابن دذن قيامكو faƙala ya kawo innama hadhihi alhayatud dunya yace ya jama'a wannan abin da kuke gani na fir'auna da wani abu abu ne na rayuwa na duniya la ta'adu kaunuha mata'an bata tsallake zamanta kawai dan jin dadi ba qalilan yutamatta'u bihi wanda dan kadan ne za a ji dadin sa kamar inuwa ce aka ce ka zauna kana jin sanyin ta kana jin dadi can an jima rana ta yi kawai inuwan ta tafi ta baka ko kuma kai ka sha rana ko ka zauna cikin wurin abun nan din su saboda haka musulunci ya tsara mana kaimakanka adalci ta hanyar bin daidai ko a jikinka sai da aka nuna ma yadda za ka yi daidai a ɓangaren jikinka ma ba ma wai maganan kai kanka karan kanka jikinka ba ku ji ranar nan da muka zo baban mata ya zo yi ma mata wa'azi ya yi masu wani irin kalmomi malam wasu gwalagwalai a ciki ya faɗi abu guda biyu ya ce adalci babban abu ne ku zama masu adalci ya ce saboda adalcin musulunci fa ya tunatar da mu ya ce takalmi wannan in za ka sa aka hana ka yin ɗaya ya tsinke kada ka sa ƙaba ɗaya kai tafiya saboda kai ma jikinka adalci ba nan muka karanta ba idan takalmin ka ya tsinke idan ka tashi an hana ka sa ɗaya kai ta tafiya ka riƙe ɗayan ƙafar ɗaya ba kai mata adalci ba sai ka haɗa su duka ka cire ka riƙe a hannu kai ta tafiya muka ce har aka tambayi Sheikh Salul Uthaymeen idan mutum takalman shi kaman suna can wurin sai ka fita sai aka harba ma daya wani wuri ka sa daya ka tafi ka taka ka je ka dauko dayan aka ce a'a bin baz ne ina Sheikh bin baz ne afwan sai ya ce a'a ka dauki dayan ka rike ka je har inda dayan yake a wurin sannan sai ka sa su a wurin ko kuma ka bar dayan anan ka je ka dauko wancan dayan da aka jefar da shi can wurin ka zo ka hada su a wuri daya sannan ka sa muka zo kuma karanta annabi nuhu alaihi salatu wassalam aka ce in kuma ka sa ka kayi daidai ka ce alhamdulillah to wannan aka ce in kana da ka ga inuwa nan to in jikinka rabi na rana rabi na inuwa ba kai ma rabin jikin adalci ba sai dai kai ɗayan biyu ko ka ki shiga inuwan gaba ɗaya ko ka shiga inuwan gaba ɗaya amma ka bau rabin jikinka na rana rabin jiki na cikin abin nan kuma ma yana daga cikin abin da ke kawo illa ma in ka kalli cikin asarimul battab na abin nan ibn da ku ga duk yayi magana ya ce in mutum yana yin haka nan sai ya samu wata illa ko ya sa jikinsa rabi rabi na cikin inuwa rabi na cikin rana akwai matsala ko kuma ya ɗauko ruwa ya sa shi a rana ya dafa rana ta dafa mai ya yi wanka da shi akwai illa me zai faru sai kun je cikin littafin ai ba shi ake magana ba ana magana shi ne wanda magana da an mutsuro ne an fada an fada hanya ne to ku dubi adalcin musulunci saboda haka idan ka tsaya ka kalli duniyan gaba ɗaya ba ta da bambanci da inuwa to har inuwa fa sai aka ce maka in zaka shiga ka shiga duka in zaka fita ka fita duka kai ma kai ma jikin ka ma karan jikin adalci to yaran shi yasa shi malamin na Sheikh Aljazairi yace babu wanda ya kai zalunci kaman wanda ya zalunci kansa aka nuna masa ga hanyar daidai da zai tsira ya kibin wannan hanyar ya bari ya je lahira ya shiga wuta to ba wanda ya makan shi zalunci kamar shi dan ya cuci kanshi bai taimaki ran nan ba ya je sa suka shiga wuta tare da jiki da rai suka je suka shiga wuta ba wanda ya makan shi rashin adalci kaman wanda ya bari ya shiga wuta ga hanya an nuna mai yaƙibi ya fito ko saboda haka mutum ya tsaya ya kalli wannan ya ce masu ya qaum ya ce masu ya gaya masu ya ce ya qaum ya ce ya jama'ata ya ce kada ku yadda ku zo ku ku abun nan ba ina ne wurin ya qaum bayan ya innama innama hadhihi alhayatud dunya yace bata wuce qalil yutamatta'u bihi thumma yadhhabu sari'an za a dan ji dadi da ita yanzu yanzu ta tafi nan da nan wa innal akhirata amma kun ga lahira ay al hayatul akhira ba'da intihai hadhihi dunya rayuwar lahira bayan wannan duniyan ta kare hiya darul qarar ita ce gidan tabbata ay al ay al istiqrar wal iqama al abadiyya zama na tabbati wanda za a zauna har abada fa'amalu li daril baqa'i yace ku yi aiki tukuru dan wancan gidan mai wanzuwa wata jafu an daril fana ku yi watsi ku jefar da gida wanda yake karewa yake ku yi watsi da shi kak ku yi mai ko in kula ku yadda shi wa'lamu annal hisaba sari'un ku sani kuma hisabi fa mai sauri ne yanzu yanzu nan za a fara a gama wa annal a'mala salihah allati sharaha Allah li ibadihi wa ta'abbadahum biha wato sannan halaye na kirki waɗanda a'a na yi tsallake ko wa anna man amila sayyi'atan wanda duk ya aikata mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba za a saka mai ba sai da irin ta wa zalika li adalatin rabbi tabaraka wa ta'ala saboda adalcin Allah tabaraka wa ta'ala wa man amila salihan min al-a'mali saliha wanda ya aikata aiki na kirki daga cikin ayyuka na kirki allati shara'aha Allah li ibadihi wa ta'abbadahum biha wanda Allah ya shar'anta ma bayinsa kuma ya bautar da su wal halu annahu mu'min alhalin kuma yana mumini domin imani awwalan qabala al-amal saboda yana da imani ai musaddiqun billah ya gazganta Allah wa bi wa'adihi wa wa'idihi ya yadda da cewa wanda suka yi imani za su samu rahama wanda ba su yi da imani ba za su shiga azaba yawmul liqa'ihi ya yadda da cewa wa wa'idihi yawmul liqa'ihi ya yadda da duk waɗannan ranan da za a haɗu da Allah fa ulaika ay almu'minuna al'amiluna lis-salihati min adh-dhukuri wal-inath to kun ga waɗannan wato sune mu'minai wanda suka aikata ayyuka nagartattu daga cikin su da mazaje da matan su waɗannan yadkhuluna aljannata za su shiga aljanna ay darus salam shine gidan aminci wato darus salam Allah ya azurta mu da shiga shi yurzaquna fiha bighairi hisab za a azurta su ciki ba tare da lissafi ba ay rizqan wasi'an za a ba su arziki yalwatacce la yalhaqu sahibuhu tabi'atan wala ta'abun wala nasab wanda ya shiga wannan wurin baya tunanin wani abu da ya biyo baya na laifi da zai same shi ko wata gajiya ko wata wahala babu sauran wahala wahala ta kare Allah ka yanke mana wahala daga wannan gidan dan tsarkin sunayenka duk wani abu da yake mana barazana yake damun mu har mu rika jin hankalin mu yana tashi ya Allah ka sa mu mance da shi kuma ka ba mu iko akan shi ka ba mu mafita akan shi kuma koma ya taba mu ya Allah ka yanke mana shi daga nan ya zama wahalan nan ta tsaya iyakan nan limannika wa karamika innaka waliyyu dhalika wal qadiru alai waɗannan su ne akwai na har nan ba na biyar yuridu bidar ay darus salam shine aljanna wa darul bawar shi ko darul bawar gidan halaka kenan in aka ce darus salam gidan aljanna Allah ka shigar da mu darus salam bi mannika wa karamika wa fadlika Allah ka kare mu daga gidan darul bawar shine gidan halaka na shida la'anna jumlata qawluhu wa huwa mu'minun haliya shine mutum duk aikin da zai yi sai ya kasance alhali kuma yana mumini haliya wa in kana shartan ko da yake sharɗi ne fi sihhatil a'mali salihah a cikin dukkan ingancin ayyuka na kirki in za a yi sharɗi imani wa qabuluha da karban shine dole walidha lamma lam yadhkur al-iman qabla al-amal salih domin saboda ba a ambaci aiki imanin ba kafin a ambaci aiki na kwarai zakarahu fil jumlati al-haliya sai aka ambace shi a jumla ta hali wa huwa mu'minun ai shine halin kenan li yadulla ala taqaddumihi wa shartiyatihi dan a nuna cewa sharadi ne duk aikin da za a yi ya zama akwai imani yana nan a ciki ko da yake boye amma ana hararo shi yana nan bayyane shi yasa aka ce wa huwa mu'minun aka nuna alhali yana mu'mini kaga kenan yayi قرأ الجمهور أي يدخلون أي ويدخلون أي بالبناء أي للفاعل وقرأ بعض يدخلون ai wannan sun yi akan su ne za su shiga abina ilfa'il ka za su shiga aljanna akwai kuma wanda suka karanta yudkhaluna za a shigar da su ai bi dhammil ya ai wa fatahil ha kha anan yudkhaluna ai bil bina'i lil majhul kaman za a shigar da su kenan wal ma'ana wahid ma'anan duk ɗaya ne dai iz ay man dakhala dakhala bi idhnillah domin duk wanda ya shiga ma ya shiga da izinin Allah ne wa man udkhila udkhila bi idhnillah wa fadlihi wanda aka shigar da shi ma an shigar da shi ne da izinin Allah da falala Allah almuhimmu dai shigar da kai za ai shiga da mu za ai mu za mu shiga da kanmu Allah ya sa dai mu samu wanda mu zama cikin wanda za su shigan ko za a shigar ko za a ce ku tashi ku shiga da kanku ko daukan mu za ai ma mu ji mu a ciki mu dai mu shigan kawai ta ina za a biya za ai mu dai mu samu can Allah dai ya samu samu dan tsarkin sunayensa Allah ya sa kada ya zama tsakaninmu da aljannan nan ya zama wannan labarin da muke yi ya zama abin da muke ji game da aljannan nan Allah ka samu daga cikin wanda za su samu ba dan halinmu ba hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiya cikin waɗannan ayoyi shine a wannan ba at-tahdhiru min tazwiril tazyinil a'mal al-qabiha natijatal idman 'alayha ya ce ana ma mutum gargadi mutum ya kiyayi kawata za mu ce mutum ya mai da ayyuka marasa kyau su zama kyawawa domin don mutum yana so ya dawama a kai mutum yana mummunan aiki sai zuciya shi ko shaidan sai ya kawata mai ayyukan nan ba su da kyau amma sai shaidan ya nuna mai kamar masu kyau ne saboda shaidan bai so mutum ya bari to wannan mummunan abu ne wal istimrari ala fi'liha mutun ya doge akan aikata su fa inna man zuyyinat lahu a'maluhu sayyi'a wato duk wanda aka kawata mai miyagun ayyukansa fa asbaha yaraha hasana sai ya wayi gari yana ganin suna da kyau halaka wal iyazu billah ya halaka ya gama yawo mutum yana mugun ayyuka wai sannan ya rika cewa shi dai ya duba gaba da dama gaba da dama i don't know where i am wrong shi wai ko ina shi bai ga inda yake wrong ba shi baya wani wrong doings baya wani abu shi bai komi shi bai shi ya rasa ma yadda aka yi wai yanzu ma shi shi fa bai ya duba gaba da dama ko ina ya diba shi bai ga laifin shi ba ai zab alaman ka nutse ne ciki shi yasa ma baka gani ba han ka nutse ai in Allah ya soka da alkhairi to gano ma laifin ka zakai ka gano inda kake kurakurai ka gano inda ka zame inda kai ba daidai ba kaga daga nan sai ka tuba to Allah ya soka kenan in ko mutum ya nutse cikin zunubai to zai ganshi kullum wankakke dan haka in ana maganar zunubi sai dai ta wage wage yana neman masu shi to shi ya nutse ne ciki gaba daya Allah ka tsare mu yana daga cikin illar sabo ta inda mutum in ya nutse a ciki zai rika ganin shi gaba daya daidai yake yi duk abin da ake cewa ba daidai bane shi sai su juya mai ya gansu daidai ya gansu fari tas bayan kuma bakikirin suke Allah ka tsare mu abu na uku shine at-tahdhiru min al-iktirari bid-dunya wal ghaflatu min al-akhirah ana yi mutum gargadi kada mutum ya yadda ya rudu da wannan duniya ko ya shagaltu game da lahira mutum ya zama duniya ita ce a gaban shi ba ruwan shi da tunanin lahira ku diba yau jama'a kowa nan zai iya bada misali kaga mutum yau ya yi shekaru har ya kai sunni taqa'ud ya kai shekarun retirement ko ma ya wuce retirement din har ya kai kwalas ban san ma yadda zan ce mashi kwalas zan ce komai zan ce oho ya kai ga mutum da ƙyar da ƙyar yake tafiya amma har yau bai fara tunanin lahira ba shi kullun tunanin shi ya za a yi ma ya samu duniyan yake har yanzu ya kai waɗannan shekarun bai iya karatun alkurani ba bai iya sallah ba bai iya duk abin da ya zo yi a addinin nan zaka ga abai bai yake yin shi bai iya ko ɗaya ba kuma bai damu ba har yau to da haka wannan ba asara ba ce mutum ya, ya rungumi duniyan sosai yana son duk abin da ake samu a cikin ta shi kada ya rasa komi amma har yau bayan ya kusa tafiya malam bai damu da kuma me zai samu a can lahira ba bai gina komai a can ba nan gashi ya tsufa ya tafi ya kai inda ya kai yana tafiya da kyar da kyar wani hasa ya sa sanda amma wai har yanzu shi ba tunanin shi ya za a yi kafa nan wurin ko bai kafa komai a can ba wannan ana yi mana gargadi ce nan saboda haka abin nan ne mutum ya gina ladara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum fa bai da wani gidan da zai shiga bayan ya riga ya mutu sai wanda ya gina lokacin da yake da rai in ya gina gida mai kyau madalla da gidan da zai tare in ko bai gina gida mai kyau ba yayi asarar gini dan ko a nan duniya wani bai gina gida ka tare balle a je can wasu su gina ka tare abadan la yumkin to haka wannan shine ana gargadi akan mutum kowa ya makan shi gargadi akan wannan shagala wal ghaflatu anil idil ula za'ila domin ta farkon nan fa mai karewa ce ko ana so ko ba a so sai ta tafi wal akhira baqiya ta karshen ita ce mai wanzuwa waqtibarul baqi a nan abun nan alal fani nan kuskure ne ikhtiyar ne za a ce waqtiyarul baqi ko ku duba ku dan kai digo ya'un ne waqtiyarul baqi alal fani min sha'anil uqala'i a ce mutum a zaɓi mai wanzuwa akan mai ƙarewa wannan al'amari ne na masu hankali masu hankali su ne suke zaɓen mai wanzuwa su ƙyale wanda ke ƙarewa wanda ko bai da hankali almajnun ko almajanin humul ladhina atharul fani alal baƙi su ne wanda suka zaɓi mai ƙarewa akan wanda baya ƙarewa da aka mu daure mu gane wannan magana abu na uku mashru'iyatu tadhkiri bil hisab wato ana yana da kyau shari'a na so a rika tuna ma mutane da ranar lahira ranar hisabi wal jaza da sakamako wa ma yatimmu fid daril akhirati min sa'adatin wa shiqa'in da abin da zai tabbata a lahira na wasu za su samu aljanna wasu kuma za a daure su a kai wuta a tunatar da mutane wannan a rika gaya masu shi koyaushe wannan abu yana daga cikin mahimmancin abu a rika nuna mutane za a tafi lahira za a yi hisabi za a shi sakamako sannan in an gama kuma za a ware wasu za su tafi aljanna wasu za su tafi wuta daga nan kuma kowa shi kuma ya zaɓi ina yake so in an gama a tafi da shi shi mutum yana so ne in an gama ya zama yana cikin wanda aka tafi aljanna ne mutum shi ya zaɓa in mutum so yake bayan an gama a ɗaure shi da chains ana duka a nufi wuta shi ma mutum ya zaɓa wannan yana da mahimmanci a rika tunatar da mutane shine mashru'iyatul tadhkiru bil hisabi wal jaza'i shari'a tana so a rika tunatar da mutane akwai hisabi akwai ranar hisabi akwai ranar ansan sakamako don wanda ke tuna wannan ba zai zalunci ba ba zai cuci wani ba ba zai ci hakkin wani ba ba zai kashe wani ba ba zai ba abin da zai ba zai taba yadda a je lahira wani na bin shi ba shi ba saboda ya san za a je a yi hisabi za a shi sakamako wa ma yatimmu fi daril akhirah da abin da zai tabbata a can min sa'adatin wa shiqa'in akwai wanda za su samu aljanna akwai wanda za su za a nufi wutar da su daga nan mutum ya zabi ina yake so muna fata Allah tabaraka wataala ya taimake mu to nan za mu tsaya sai in kaddara Allahu lana baqa gobe insha Allah sai mu karasa na'am mu iyaku na'am a gaskiya zai sa zai sa shagala ai masu itikafi ba a ce su abun nan masu bari sai sun gama cewa suka ya halatta masu itikafi su kunshi da kitso ina ba za su yi wannan ba su bari sai sun fita sun fita zai su yi domin wannan wata shagalan wani abu ne sun fita daga wajen wajen inda suke kenan sun koma gida sau da aka abun nan ne ɗazu ma sai da suka yi wannan tambayan cewa ya halatta masu itikafi su rika chatting a waya to ai suna sun dawo suna jikinsu ne kada yazo itikafi dan to haka masu itikafi su kyale wannan su yi hakuri kawai suna iya yin wadan wani abu ne in ba su da lafiya ko wani ciwo ya fito ko wani abu na amma dai a ce ai kunshi da abun nan balle kuma irin kunshin da ake a- su bari sai sun je gida sun yi shi yasa ai suna sane da ibada suka zo ba sun zo kwalliya bane to su bari in sun koma gida sun yi abin da za su yi amma a nan dai su ci gaba da ibada kawai su ta karanta Qur'ani wannan lokacin da za su ci kuma su yi wannan kunshin su yi wannan kitson ai za a iya karanta ayoyi 200 ma a kansu a wannan lokacin balle wannan kunshin na azaba da suke sha kafin a gama shi ai ba karamin aiki bane to haka su bari in sun je gida sun yi abin su wallahu a'lam سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم